أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبقنا في الحج بالحق والحاكم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وهو مسيا ان محمد صلى الله عليه وسلم dukkan ma kaucewar al'akashi shi ne babban shi malaminmu sai sai ibrahim khalil wannan zawiya ta sami albarka da ɗan uwan muridai da masoya ko muka haɗu a wannan zawiya mai albarka a wannan rana ta yau afon da yau wannan rana ta asabar wanda ana gani sha tara ne ga watan rabiul awwal hijirar shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma wanda ya daidai da nauyin ga watan bature ne sha hudu ne ga watan goma nan sha biyar ne ga watan goma sai kisan su miladiyan annabi isa alaihi salam a mun halarci wannan wani don mu sha madadi gida da kowa ya riga ya san sai sai sai khalil ne gyaran zuciya sai liberty wanda yake tarbiyyar mulkai a gyara zuciyar mutum zama wani ainihin yadda su alillahi suke faɗa a cire ka daga dukkan wani kabo kamar yadda mai galiya yake faɗa a rage ka da wasu hijabai a gyara zuciyar ta zama ta Allah lallai shi irin aikin da Allah ya lamunce masa kenan Allah kuma ya tsaya masa cikin lamuransa da wani sanyi lura Muhammadu da shi wurin maulidi ka zo da kai magana a kan annabi sai mutum ya ruɗe ya ga kuɗina ma zai ɗauko magana a kansa isa wani malami ma yake cewa shi yana ganin bayani a kan manzon Allah yana cewa shi yana ganin wahala ne kawai da ke wahalarwa ya irin wato zuciyar da Allah ya masa shi ba ya iya magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ce da yawa na tashi zan yi magana a kan annabi na kan kare da da kwarjin manzon Allah da girman sai kan kama ni da rasa masu idan faɗa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yake yawa ne magana a cikin annabi kawai wato kamar wahalarwa ne yake yi suke da yawa kuma mai yin shiru yake yakan zama ya isar da kai ma fiye da yadda kake tsammani to Allah ya ba mu albarka annabi idan muka lura da rayuwar sahabbai lallai sahabbai sun kare cikin manzo Allah da yawa su da dai shi ne maganar da ba kowa bane amma na kan ce kana so ka ga samfoshi na rayuwar sahabbai ce koyan annabi ka bi zan tafi kan maulana shehu radiyallahu ta'ala anhu shi Ibrahim ya tsare cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ne shi soyayyen san cikin daga baki har zuciya har jinin jiki in ya faɗi magana ce ta ji ta kama ta kuma ka ga abin hake ya raka idan muka lura sun ji yan buga misali rayuwarsa a cikin sabbai man wata mace da ake kira ansa'u wanda ta musulunta bayan hijira na shekara takwas sauran shekara biyu annabi ya duniya an samu ta kasance daga cikin wani kabila da ake kira bani sulaimi suka zo madina duniyar su gaba ɗaya kabilar suka zo madina suka karɓi musulunci lokacin da suka karɓi musulunci tana da gaske to dama ita tana da cikin mawaƙa da ake kira wanda sun yi zamanin sun yi waka a zamanin jahiliya sun kuma yi waka a zamanin musulunci tana da cikin wanda ake kira alhadariyun wanda sun yi zamani a zamanin jahiliya sun mawaƙa ne kuma musulunci ya zo Allah ya musu ya azurta suka karɓi musulunci suka kuma yi suna da wannan sana'a ta su da wata ne an sa'u an zo madina ta karɓi a hijira na shekara takwas suka karɓi musulunci tana da 'ya'ya guda hudu wanda wannan 'ya'ya nata guda hudu ta yi tsawon zamani ta kai har mulkin izina ma'auya wajen hijira ya kai wajen shekara arba'in ko sittin ma tana da rai a lokacin halifancin sasarar to wannan baiwar Allah tana da 'ya'ya guda hudu Ibn Umar ya tafi yaki da su yakin da ake kira yakin Qadisiyya wannan 'ya'ya nata suka fi da su don ita ma ta fita yaki dan abun mamaki sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam mata ma suna zuwa yaki ita su jira sukan je yaki dan taimako ne amma in ta kama kuma suka shiga dan kan wata baiwar Allah wanda wannan bawar Allah da ya kashe Sayyidina Hamza a Uhud wanda ake kiransa wahashi ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake kiransa Hamlet aka ce sunan da kenan ta ce lokacin da ya ta'addanci ya kashe Sayyidina Hamza ta ce na yi ƙoƙarin na ga na kashe shi ta ce ashe matsayin Allah duk jikin ka tunke ta ko ta ina ta ce na yi tsara iya sanin yaƙi da ni duk sa'in da na sare shi sai da jiki wato tabbaci na ta da karfi a jikinsa wato har wannan shi ke yasa to amma ne daga karshe Allah ya masa ya azurta shi ya yi imani wanda annabi ya cewa ba ya so dinga haɗa ido da shi saboda da haka in ya kanki yana tuna kashe babban sa da ya shirna Hamza to da haka annabi ya ce masa ya hijira ya tashi daga nan Madina ya koma ƙauye a can ya rayu ita wannan baiwar Allah sai da ansa'u ta tafi yakin tarisiya da wasu ƴaƴa nata amma da aka je yakin nan aka kashe babban ɗanta dama kafin a shiga yaki da safiyan asibali ran da za a buga ta mutu wasu ci cewa kada su yarda dubu da a filin yaki duhu ya duk daɗi kada su kada su gudu saboda haka ta tsaya aka yi faɗa aka yi wannan yaki da farko aka kashe ɗanta aka kashe na biyu aka kashe na uku ‘ya'yanta hudu duka aka kashe su a wannan yaƙi na kadisiya amma abin mamaki da aka zo aka gaya mata wai ma'auna wato irin soyayya da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi mata da kuma riko da wannan addini da ke da aka zo aka ce mata an kashe wannan ‘ya'ya na ta dukan su guda hudu abinda ta rubuta baki take yi tace alhamdulillahi allazi sharafani bi qatlihi na gode Allah ya girmama ni da kashe su ƴaƴa ko guda guda a kashe su maza duka amma ta ce ta gode Allah da ya ɗaukaka ta da kashe su wannan fa sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mace ne ta yi irin wannan jarinta bata ce wannan ƴaƴa su ne mace makanta su ne jarinta su ne kazanta ba a sai godiya wa Allah da kashe su da yi a filin musulunci wannan mu duba irin wata irin soyayya ne irin wannan wanda sabon annabi suke yi wa shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka duba wani ba Allah da yake kira da yi na harisa zai kan harisa shi ma sahaji ne amma bararren bawa ne wanda aka kama shi a wani yaki an kama shi na yaro ne sai shekara goma ba wasu ce shekara ta takwas aka kama shi a wannan yaki da aka kama shi a yaki sai aka zo kasuwan bayi aka sai da shi sai sai da Khadija ta saye shi matan nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sun kafin musulunci ma ke ta saye shi da kadan Allah ya auren su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ba da shi wa Annabi sauka to sai ta ji shi sa ake kiran sa wato shi wai dan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk da daga baya Qur'ani ya ana ya ce ma kana Muhammadu na ba a hadin rijalikum wala shirkullahi wa khatiman nabiyyi Allah ya hana shi annabi baban wani ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan zaidu bin harisa ya girma a gurin annabi shekaran ta takwas na gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai 'yan uwansa suka ji iyayensa suka ji labarin cewa lallai an zo an sai da shi a garin Makka. Kabila da aka suka biyo sawu suka biyo sawu har aka zo aka ce musu aina gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai suka zo suka roƙi Annabi suna neman arzikin a ba su za su fanci ɗansu don su koma da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai gagara ba haka amma a kira shi. da aka kira zaidu shekarar ta takwas a lokacin annabi ya ba shi zaɓi ga iyayenka sun zo suna neman fahimce ka a gurina sai ya ce a'a shi annabi ya ce ga shi nan in ya zaɓe ku dan ba ku shi in kuma ya zaɓe ni ku sai zaidu ya ce shi ya zaɓi ya zaɓi ya zauna a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa suka ce yanzu ka gwamnati ka zauna a gurin wani kana bawa a kan ka dawo gurin iyayenka kana ɗa yake kwarai kuwa shi ya zaɓi ya zauna yana bawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a kan ya koma gaban iyayensa yana ɗa to daga nan suka cire tsammani zaidu ya tashi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har shi ne har shi ne lokacin da ya girma to annabi sai ya aurar masa da zainab binti jashi wanda wannan zainab din nan ita ne kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure ta wanda mulkin shubra da dalal ya faɗa cikin tafsirin da yake lokacin da shi zaidi ba su jituwa da ita zainab binti jashi dama da annabi zai mata aure yake annabi ya mata miki sai annabi ta fiye da mata ga kananan wanda ya tashi a gabana bararren bawa ne shi ne wato zai bin harisa dan ita aure ne yace ya rasulullah ina ɗaya kamun aure da wanda yake bararren bawa annabi yake mata wannan bararren bawa ya fi ƴaƴa jewa a duniya ne kaji ala ta aure ta alkhairi to malaman tarihi ta ce lallai tun da ya aure ta bai taɓa kusantanta a matsayin mata da miji ba Allah bai ba shi ba haka ba har dai ya ta zuwa wurin annabi ce shi ba wannan aure da ya gane ba mai da ya ta zuwa ce dai take ka annabi da to har lokacin da ya zo dai annabi ya masa izini shi ne qur'ani ya sauke shi wa istaqulu lil ladhi an amta alayhi lil ladhi an amalla wa alayhi wa an amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqillah wa tufti fi nafsika ma Allah mudhi وتخشى الناس والله عفوا كاشي فلما قضي زيد منها وترا زوجناك حتى الله يفدا أولا آية ما رسولك سيدتنا عائشة تكي جاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم با النبي الله بني بجي ميمي كوانا آية مدنيا sabiya da lokacin da yake ce ma zai bi zai ya kanzo yake a'a matan nan ni na da zama da ita kanta ke da annabi ta ka hakura ka ji tsoron Allah ka hakura ka rike matanka ka yi hakuri to kaga annabi ne yake gaya masa haka shi kuma annabi ya riga ya sani daga ƙarshe shi zai aure ta to sai haka to Allah yake Allah yana ce to ko tun fi fi nafsika mallahu mubi lokacin da Allah kuma zai je take da har daga baya bayan ta gama idda aka ce Allah annabi aure ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai na jin nauyin ya karanta wannan aya wa mutane Allah ya ce a'a ka bayyana abin da Allah zai bayyana kada ka koyi shi a ranka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa ne da yake cewa da wani sarki ne a wani gari yayi a ce bararren bawan shi kuma ya masa aure kuma aka zo aka ce ya auri matan ko je aure ta to ba zai iya faɗa ma mutanensa ba biya da irin maganganu da za a ta faɗa da sauransu amma da yake annabi duk abin da Allah ya umurce da haka yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fito ya faɗa falamma qadi zaidu minha wadaran zawwajnaka Allah yake yayin da zaid ya gama wato bukatan ka da ita zaman ke zo karshe Allah yake sai muka aurar maka da ita wallahi mutum Ibrahim Jalani ce wani abun mamaki da ayan ta sauka lokacin ta gama idda annabi Allah ya ce aure ta sai annabi ya kira zaidu yace masa ka je gurin matankan nan na da ka ce Allah ya ce ya aurar min da ita ba ma wani aka tura ba shi aka tura duk wannan tsaya da narkewar sabon manzo Allah cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ko yaro da gida ne da wani da ba haduwan Allah bane ai kwana dai ga magana eh amma shi zai ji yake zai ji yaje ya mata sallama da ta juyo an ce Maulana Shobra ya je ka tafsiri ce ce san da tsuguna zai kaman wato mahaifi kamar mahaifiya da ɗa dan ladi ya tsuguna tukunne ke gaya mata tana ce me kake faɗa yake annabi ya aiko ni menene yake annabi ya aiko ni cewa Allah ya aurar masa da ke kike to shine kake mun irin wannan yake to ai ke yanzu kina daga cikin ummahatul mu'minin kina daga cikin iyayen mu'minin duk wani ɗa a duniya musulmi to ke uwansa ne kamar yadda Qur'ani ya gaya mana cewa wa azwaju ummahatukum yawa da da ake yi ladabi ba wai ya dauke ta matsayin matan sa wanda da suka abun nan ba kuma ya gaya mata sannan ta yi farin ciki da wannan bayani duk da wani ruwaya malaman tarihi sun ce sanda take masa wani irin magana ne yake faɗa dan dole ta ruke ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ko wani babba ne a duniya yau kawai mace tana zaune ba zo ra zuwa ta yi baban ki ya aure min da ke zuwa ne ke kuma matana ne yau ai dole ka shiga imuwa ina kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama tafiya da aka zai ya gaya mata wannan magana kuma shi ne kawai mutum tsaya wanda Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani shi ne falon ma da zai yi na waɗara zawajina sa tafiya da aka wannan mu duba irin soyayya yadda shi zai tun na karami ya ce ga iyayensa ya ce gare zauna bawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ne da yau ya koma gun iyayensa da da mu san shi ne da yau da a dinga sa suna wani zai ne to har kuma yanzu ƙarshe a yi fita wanda ake kira Usama bin Zaid wanda ake kira Jibbu Rasulullah masoyin manzo Allah shi title din da ake masa kenan matsayin matsayin da muke ta neman mu ma mu je kenan zama a ta samu sai da na cewa kai masoyin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da yara ka wannan sahabbai na annabi sun muka lura da irin rayuwarsu gaba ɗaya sun bayar da cikin annabi shi yasa sau da yawa muka yi mamaki ko don Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa ne da san annabi amma da ka yi mamaki sa'ilin da zaka ga wani wai irin wannan tararruka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ka ga wani na bukatan a bashi hujja ko kuma wani kaji yana bukatan wai cewa kaman wato annabi ko bai yi ba subhanallah wai ko sabai ai sabai soyayyen da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ne karanta tarihi kuma wanda ya karatu a gurin bayan Allah na gaske to ya ce ga Qur'ani ma gaba ɗaya darajojin annabi yake faɗa sallallahu alaihi wasallam haka kuma ma sahabban kana karanta hadisai annabi ne zai tambaya masa haji kaji sahabi ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo shi ya fi sani idan wannan ma magana ne na ma'arifa da Allah su gane da Allah ba za su gane ba za a ce Allah da manzo su suka fi sani ba ya ce Allah wa rasulu a tsigar da yadda jumlar duka a larabci Allah da manzo shi ya fi sani to wane ne ya fi sani da kuma suna ce yawan hada annabi da Allah wai subhanallah ka rasa wai ta ina ne ya zamo ma wai shirka irin wannan magana to sabila da ka mu dai mun gode Allah da Allah ya mana irin wannan baiwa ya hada mu da shugaba sallallahu alaihi wa alihi sallama sabila da ka babu abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce wato alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kaga Allah ya zabe shi yana irin wannan tararruka to ba ba mun da cewa Allah sai dai shi alhamdulillah sabila da ita duniya guda shi Allah ya komai kamar yadda ya faɗa wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun ko me Allah yake ji muka yi ko me ji ne da Allah babu uku to ko ka so annabi ne ko kuma ka so wanda ba annabi ba eh ko ka so masoya annabi in kake kuma to za ka je ka so waɗanda suka masoya wani na banza da yake to ko ka yi hidima wa manzo Allah ko kuma ka je ka yi hidima ma wasu mutanen banza wanda babu wani amfana da zaka da su da ƙyar in kai wasa ma a duniya za ka amfane su ballantana kuma a ranar gobe kiyama da da aka yi yasa yanzu ya ishe mu ishara kamar yadda muka ga tarurruka ya yi yawa to da yawa za ka ga ana taro don wane ya fita shekara kaza ko yau demokradiyya ta cika shekara kaza ya ya ranar yara ranar yancin kai ranar kaza ranar kaza duk amma kuma ce wai annabi ba da rana subhanallah muka sai mun gode Allah eh muka mun gode Allah dukkan ranakun mu ma na rayuwa mu dinga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma babu irin ranin da ta zo kuma ran da aka aike shi ya yi guruji a wannan duniya abin da ya rage mana koyi mu masoya annabi shine wato karancin dabi'a wayo muna faɗa ya kamata duk masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga a same ka da makarimul akhlaq ɗabi'o'i masu kyau irin yadda annabi yake ce bukistu da yusammi ma makarimul akhlaq an aiko ne dan na cika ɗabi'un girma ya kamata duk masoyin annabi ka zama kana da ɗabi'o'i irin na maulan bishir ibrahim radiyallahu anhu da biya da shehu ɗabi'o'insa duk na annabi sallallahu alaihi wasallam masu gaba da shi ya roƙa musu shiriya kamar da muka san mashhuriyar addu'ar nan nasa yana ce ya Allah mai gaba da mu in ya zama mai gaba da mu ne na hakika to Allah wai ki ka hutar da mu sharrin sa idan kuma ya zama yana gaba da mu ne din ya jahilce mu to Allah ka fahimtar da shi mu ka kuma amfanar da shi mu kuma mu ma ta amfane mu da shi haka shi radiyallahu ta'ala anhu ce bai hada makiya duke musu kudin goro ya mutu munana addu'a ba haka ni ma ce ni zo kaji ya ce duk wanda ya tuce shi ya ya ce masa radiyallahu ta'ala anhu kuma in muna lura lura da tarihi bayin Allah da yawa haka tarihi yake yanzu da muka dauki a wannan bawan Allah da ake kira wato a Ahmadu Rufai mai dariƙan Rufaiya wanda an ce ya rayu da wani mutum wanda wannan mutumin yana yawan zaginsa yana yawan aikinsa kenan kamar da koyaushe kowane bawan Allah ko irin makiya da akan jarabe shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan ko min ash-shayatin walid eh haka muka sanya mu kowane annabi to haka duk wani wanda ya biyo bayan hanyar bayan Allah sai an jarabe shi da irin wannan makiya din wannan makiyi na ta hannu Ahmadu Rufa'i an ce aikinsa kenan zaginsa da cutar da shi zaginsa da cutar da shi amma lokacin da aka zo aka gaya ma Shamadu Rufa'i ya rasu an ce an faɗa masa rasuwansa dab sallan magariba ne ana gaya masa da istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aka ya shiga wani ɗaki nasa na halwa ya shiga wannan ɗaki na halwa ana zaune ana kiransa ya fito ba har magariba sai ya so muridai da hadimai aka yi sallan magariba har isha dai bai fito ba aka yi sallan isha har aka zo aka saka abinci da ya saba ci da almajiransa sai bayan isha da tsayi kuma ya fito ya fito sai yake cewa wallahi bawan Allah nan ne da aka gaya min yaron shi ne na gaggauta shiga wannan ɗaki na wani halwa nake roƙa masa Allah ya gafarta masa yake sanda ne hailala dubu saba'in na yi istighfari dubu saba'in na yi salata annabi dubu saba'in ina roƙon kada Allah ya kama shi da haƙƙina da cutar da ni da kai ina roƙon Allah ya ji masa su bayan Allah musamman ma ga arifi duk wanda ya kalla alikan Allah to in dai arifin na gaske ne to yana tuna mahaliccin ne Allah eh Allah yakan tuna idan ya yana tuna asali kenan eh yakan tuna asali yana kallon su da kai san suka masa abu ne yi tausayi ya za ka ce in dai mutum sufi ne nigirce cikakken sufi ne to ba ya iya rama shari da shari da da tuna waye a hakika ya aiki sai dai duk da dai matsayi matsayi ne amma dai ba ana nufin kuma mutum ya kashe kanta ka bar shi ba da ka nemi tsari da Allah ka nemi kariya da biyan da ya kamata da shauransu to amma dai haƙurin da su suke yi Allah suke roƙa suke tunawa kuma haƙurin nan ba ta ƙara komai wa mutum sai ɗaukaka kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lallai mutum da ya zalunce ka ka yace masa ko ka bar shi da Allah fa sai ka ɗaukaka kanka ya kamata mu masoya annabi sallallahu alaihi wasallam a same mu wajen ɗabi'o'i masu kyau muka zauna musamman ga wanda bai fahimci sha'anin wato annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ka zauna da shi da shara inda da hali kamar da wasu abubuwa na kyautatawa wanda hajji gane wai masoya annabi ya yi shi kai kamar yadda shi ibrahim ya ce kyautatawa wa makwabta ya ce kyautatawa wa maciya da shauransu har ya zamo an waye gari ma makiyin ma ba ya iya magana tun da shehu an ce so da yawa ne daga tafiya yake yi kyautar cika wa makiyanka kuma kyautar ma sirran iri kyautar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka bayar da damon da hagun ɗinka ma ba ta san abin da ka bayar ba to so da yawa irin wannan kuma ya faru ga kamar ɗaya daga cikin bijimayen halifofin shehu ibrahim shine shehu tijjani zangon bari bari shi ma makiyinsa ya ta gaba da shi amma an ce wata rana shehu tijjani ya je duban gonansa kuma gonansu kusa ne sai ga gonin wannan makiyin da ta face ciyawa ya yawa ya zo sa aka fitar almajirai aka ji aka nome masa gonan gaba ɗaya har ya sa masa mataki kuma ya kar a gaya masa waye wannan aiki da ƙyar ya zo ya tambaya shi da an ce ya yi da tamma ko wanda ya ji hali ne ya zo zai fata gonan ya nome kuma aka ce masa aiwa ne to kuma baya ya rasa shehu jan ya rasu aka yi dinga kuka ya daina ce ya rasa mai bashi naman kaza ne ba shi naman kaza ne ba shi kuɗi ne ba shi kaza ya da su bayan Allah kunyan Allah suke ji a lahira ya azabtar da wani bawa domin shi ta biya kamar yadda annabi bai zamo shi ne ainihin wurata muhammadiyya inda yake faɗa gadi ta annabi muhammadu na zamo ɗigokin ka yana kana misalta shi da annabi tunda ya ce ba a turo shi ba sai duk suka ɗabi'un girma ka duba lokacin da aka hana shi a sirrin hudaybiya aka hana annabi shiga mace je ya yi umara da aka zo aka yi cewa ya je wata shekara ya za ya dawo da shekara ta bakwai ya zo zai yi da ya shiga aka bashi kwana uku da ya tashi fita ne yau mutanen maka annabi sallallahu alaihi wasallam abin sai sa aka girka ne kyau da nama aka yanka raƙuma da shanu aka musu abinci duk aka bi wani lalloci lunguna na garin maka aka sassaka da cikin harami kuma suka zo suka damu ma sai dai annabi suka ai kwana uku aka yi ai zuwa yamma ne kayan din mu ka sallallahu alaihi wasallam to ka duba annabi da yake da suna tsammani in yana cikin umar bai kulla yaki sallallahu alaihi wasallam to ba san sun zo gidan da wanda ya zauna da shi ma ba ya saba alƙawari to ka duba kitan jama'a sun da yake yin da aka yi wani abubuwa cewa duk wanda ya tafi ba da izinin iyayensa ba annabi ya dawo da shi duk wanda matansa suka annabi ya dawo da shi duk wanda su kuma mutanen makka suka ana shi tafiya to kuma bara a bar shi da ba amma annabi ce duk a kyale sallallahu alaihi wasallam sai da haka yi kokari mu zama masu kamanta da jibobi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam irin na shehunan mu irin na muka tuna da amirul auliyai wato shi mamad lamin bakin kura da ke hinan su ne manyan yayin mu a gabansa kuma nakan faɗi wata kissa bara ma na faɗa a muna zaune a gabansa mun zo mu zakirai mun samu sayyidi Sheikh Ibrahim Khalil yana matsa kafa mashi Maulana Amir Al-Auliya Sheikh Muhammad Lamin Baki Kura to da muka zo aka dan yawa sai ya dan matsa gefe sai ya jima na bayanai haka can sai yake ina Malam Ibrahim sai sai ya akan bismillah muka ce ai gashi ne yake yana nan yana nan yake bawon Allah ke bawon Allah to tun daga nan gaskiya mu ka san lalle Sheikh Ibrahim Khalil yana da kiri wani sirri dan yazo dakin wallan Amir al-Awliya ya kan yi mata jiru da kuma wato dama annabi ya faɗa yanda ka baka da ajika to Allah ubangiji ya kara albarkar rayuwa shi ma rayuwarsa dai har ga Allah bawon Allah ne wanda zuciyarsa wanke take maulan maniyar auliya to yawa suna karanta hadisin cewa wato layin a dukkan nan hatta yi dubbali a tsima yi dubbali na su yawa na karanta wannan hadisi tana suna da maulan maniyar auliya yi sabila da wannan hadisin yana yawan faɗanta ma yan uwa kuma yakan ce duk abin da Allah ya bashi yana roƙon Allah ya ba wa masoyansa haka yakan faɗa duk abin da Allah ya bani kuma sau da yawa an ka zo gurinsa da wata damuwa ta ka ji yaki yana tausayin ka ke da yake tsayin tsayin kanka kaga wannan kusan zuciya ta zama wata Allah cikakkiya kaga kuma wato shi ma shehu mu shehu malam barau ba ki kura shi yasa ya zama haka suke kamar sirna abubakar da umar da abin da ya yi same mu shi da shehu shehu malam barau yana ce lamarin ka ba san zuciya a ciki to haka cikin mutanen Allah ne kuma waliyai ne cikin ku duk wanda ya zauna da su sun je ka ɗauki karantarwar to wallahi za ka ga mutum ki har maki sai ya rasa abin faɗa jikin ka sai dai ya tashi sabiya da ɗabi'o'i ne na Allah to haka suna nan dai duka su maulan bishiyin da yanzu ke raye Allah ubangiji ya kara masa lafiya don kwana suna nufin maulan bishiyin da yanzu nan gaushi da zallan da sauran sadatu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya sa rayuwar mu ta albarka irin nasu a sai dai Allah ya kara fatahi Allah ya kara kusanci abin da ake nema Allah ya sama da abin da ake zato da albarka nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آل فيها تكلم والكتاب العزيز سبحان ربك رب العزة عما يكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. to